الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنسم هم يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلامات وبالنجم هم يهتدون Allah madaukakin sarki yake cewa jiya mun kwana wajen wa'an harin wasu gulan la'allakun ta ta dura Allah yana kirga ni'imomin da ya mana shi ne wanda ya shimfiɗa mana ƙasa sannan ya zo ya ɗora duwatsu a kan ƙasar suka dawo kamar sun kafe ƙasar saboda ƙasar kada ta dinga girgiza da mu sai kuma Allah ya gaya mana ni'imomin da ya yi da ya tsaga ƙasar ya mana wato koguna na ruwan daɗi da ruwan zarfi duk wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya mana sannan Allah ya yi hanyoyi a ƙasa ko ina aka tsaga hanya ka san hanyar da za ka je gari kaza ka san hanyar da za ka je gari kaza sannan bayan hanyoyin da suke ƙasa ya tsaga hanyoyi a cikin sama ma wadda ga su hanyoyi ne wadda jirage suke amfani da shi da alamomi sai Allah ya ce wa alamatin tastadilluna biha ala turuki kal jibali bin nahar sai Allah kuma ya sanya alamomi wadda ake shiryuwa da su wajen gane hanyoyi zaka gane ga babban dutse sai a ce bayan dutsen akwai gari kaza to wannan dutsen Allah ya sanya shi don ya dawo alama ko wani kogi a ce ai bayan kogin akwai gari kaza wannan duk alamomi ne wadda Allah maɗaukakin sarki ya sa don a gane wurare sai Allah ya ce wabin najami wabin najami hum yahtaduna to kaman masu tafiya a cikin jirgin ruwa idan mutane suka shiga cikin jirgin ruwa suna tafiya to zaka ga ruwan ya haɗe ko ina da ina ba za ka iya gane kibla ba ba za ka iya gane gabar ba to nan kuma su da taurari suke ganewa to sai a dinga bin tauraro a ce wannan tauraron shi ya kalli ka'aba shine kibla wannan tauraron gari kaza yayi to shine da tauraron ake ganewa shine ce wabin najmuhum ya hatanuna na
أفمن يخلق كمن لا يخلق ولا تذكرون afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tazakkarun Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu Allah da yayi halitta wanda duk waɗannan ni'imomi Allah ne Ubangiji ya yi su yanzu a haɗa da wanda bai halicci komai ba shi ne gunki ai ba zai yi daidai ba Allah da ya halicce ku ya halicci abubuwan da zai muku amfani ya halicci muku sama da ƙasa ya halicci dabbobi ya na ni'ima wadda za ku hau ku ci ku lafta kayan ku wannan duk Allah ne ya yi su tabaraka wa ta'ala to shine Allah yake tambaya yake cewa yanzu wanda ya yi halitta zai yi daidai da wanda bai halicci komai ba shi ma halittarsa aka yi ai ba zai yi daidai ba afala ta zakaruna yanzu ba za ku wato ba za ku wa'azastu ba ku yi imani da Allah ku saki gumaka ku gane ba su da wani amfani su ma halittarsu aka yi ba su halicci komai ba na وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الله madaukakin sarki yace kai ai da za ku tsaya ku ta kididdige ni'imomin da Allah ya muku ku ta kirga su la tuhsuha ba za ku iya kiyaye ta ba saboda yawan ni'ima ko a jikinka kawai in ka duba ni'imomin da Allah ya ba ba za ka iya kirge su ba bare jikin waninka bare kuma a sasannin wurare ka ga ni'imomin da Allah ya ba a jikinka kawai ka kalla yanzu duk mutumin da yake da handset kullum sai ya sayi kati ya sa sannan ya buga waya ya yi magana to ai ga kunne Allah ya maka kunne shi kunnen nawa ka taɓa biyan Allah amma da shi kake jin magana kaga wannan kunnen da biya za ka yi duk maganar da za a ma in ka ji ta da a ce Allah ya sa ma wani salari sai ka biya maganar da duk kaji waye zai iya babu bai iya ba sannan ga idanunka yanzu idanunka duk abin da kake kallo din nan da Allah zai ce ba za ka kalli komai ba sai ka biya duk abin da za ka kalla sai ka biya babu mai iya yin wannan wannan ma ni'ima ce ta Allah yanzu ku duba wutar lantarki din nan duk gidan da suka ja wutar lantarki in kana da mita ka duba unit da kake ci na wutar lantarki sannan ka ga haske to amma sai gashi Allah ya mana rana nawa kake biyan Allah yadda rana take haska maka ba biyan sa kake yi ba ka taka idanunka a buɗe ka tafi kasuwa ka tafi bonus ka tafi harkokinka duk a cikin wannan ranar ita take haska maka da Allah zai ɗauke ranarsa in kana tafiya sai kai ta faɗawa ko ruruka kai ta tuntuɓe saboda baka gani saboda duhu amma ga shi duk Allah ya yi wannan ba biyansa ake yi ba to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce da za ku tsaya ku yi ta irga ni'imomin Allah da ya muku to ba za ku iya kiyaye su ba ba za ku iya irge su ba gaba ɗaya sai Allah ya ce inna Allah la gafurur rahim inna Allah hakika Allah la gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne tabaraka wa ta'ala
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون wallahu ya alamu ma tusirruna wa ma tulinun Allah madaukakin sarki yace wallahu ya alamu Allah shine masanin ma tusirruna abinda kuke boyewa a cikin zuciyoyinku wa ma tulinuna da abubuwan da kuke bayyanawa ko ka bayyana ko ka boye shi Allah yana ganin abin da yake cikin zuciyarka duk abin da ka boye a cikin zuciyarka Allah ubangiji yana gani kuma zai maka hisabi zai maka hisabi Eh, in tubbu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء in kuka ko abin da kuka koyi a zukatanku da abin da kuka bayyana gaba ɗaya Allah ubangiji zai muku hisabi a kai saboda haka shi Allah da ka bayyana da ka koyi duk ɗaya ne duk abin da yake cikin zuciyarka kamar ya fito a fili ne ma ɗaya ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala na'am to kuma kuma Allah ubangiji da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ilmomi na gaibi to manzon Allah ba sai ya dawo haka da ka bayyana abu in ka zo gaban manzon Allah da ka boye duk yana ganin cikin zuciyarka wata ran ana sallah sai yake cewa sahabbansa bayan an gidan da sallah yake cewa ku dinga kyautata ruku'in ku da sujjadan ku eh yace saboda ina kallon ku ina kallon ku ta baya kamar yadda nake ganin ku ta gaba sannan akwai wani mushirki a kasashe a makka yake mushirki ne sai ya zauna da wasu mushirkai a bakin ɗakin ka'aba sai yana shawara da su yake cewa ni wallahi ba dan bashi da yake damuna ba ba dan iyalai na ba ban sanya zan yi da su ba wallahi da na ɗau takwabi ne kaifi na ɓoye na tafi madina na je na gama da annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallama na gama da shi shi kenan kowa ma ya huta to sai wanda suke taɗin sai ya ce masa bashin naka nawa ne ni zan biya maka na ɗau nauyin bashi sannan kuma iyalan naka da kake ji ka ɗebo su gaba ɗaya ka kawo su cikin gidana cikin iyalai na zan kula da su ka je ka kashe mana shi kawai a huta to shi kenan sai ya ɗau wata wukarsa mai kai sai ya ɓoye a cikin kayayyakin jikinsa sai ya tafi madina ya je madina sai ya fara haduwa da sayyidina umar sayyidina umar da yake su ma saboda zama da annabi albarkar manzon Allah din albarkacin zama da manzon Allah su ma sai suka dawo Allah yana sanar da su abubuwan da yake koye sai sai na umar ya ce me ya kawo ka sai ya ce a ya zo ya gaida manzon Allah ne sannan kuma akwai ɗansa da aka kama zai je ne wajen manzon Allah ya nemi fansan wannan ɗan nasa shi kenan sayyidina umar sai ya ce wa sauran sahabbai kada ku bar shi shi kaɗai ya shiga wajen manzan Allah ku bi shi ku raka shi shi kenan suka rako shi ya shigo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce me ke tafi da kai ya ce a'a akwai ɗana ne da aka kama da kuka kama shi ne na zo neman fansa kaza kaza yana ta wannan da sai manzan Allah ya ce menene a cikin rigarka ya ɓoye wannan wukar a cikin rigarsa sai annabi ya ce menene a cikin rigarka ya fara kame kame da aka duba kawai sai ga sai ga wuka a cikin rigarsa to yayi ta kame kame dai sai manzo Allah ya ce ba kai bane ka zauna da wani da wani a bakin ɗakin Ka'aba kuke shawara kake cewa ba dan bashi da ake bin ka ba ba dan nauyin iyalanka ba da ka taho ka zo ka kashe kuma an huta sai sun koyar da kansa to kaga sun yi maganar a madina makka a bakin ɗakin ka'aba amma ya zo madina manzon Allah ya gaya masa to kaga shi ma manzon Allah alimun bi sirril ghaibi qabla kiyami Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa duk abin da ka zo da shi a zuciyarka a boye ne ko a bayyane ne sai Allah ya fahimtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukakin sarki ya cewa wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna Allah shine masanin abin da kuke boyewa a cikin zuciyoyinku wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyana wa Allah duk ya san su tabaraka wa ta'ala jumlatan wa tafsilan ke na'am والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الله madaukakin sarki yace wallazina yad'una ko tad'una bitaki wal ya'i ko kace wallazina tad'una ko kace wallazina ya'buduna wallazina tad'una wa innan da kuke bautawa min dunillahi ko ma bayan Allah wa humul asnam sune gumaka Allah yace la yakhluquna shay'an ai ba sa ba su halicci komai ba gumakan da kuke bautawa ba abinda suka halitta ba su halicci komai ba Allah ya ce wa hum yuqlaquna su ma ai halittar su akai yusawwaruna min alhijarati wa ghayriha ai ku ne kuka suranta su da duwatsu da katakwaye banda jahilci ka je ka saro itace da kanka ka siffanta ka masa hannu ka tsaye da shi ka ce shi ne Allah ka ko ka je ka saro itace ka zo ka yi kile ka yi drawing ɗinsa ka ce shi ne Allah ka shi ne Allah yake cewa su ba su halicci komai ba su ma ai halittar su aka yi har wata kissa ta wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yake bayarwa bayan ya musulunta ina jin ba sai na Umar bin ne yana ba da tarihi bayan ya musulunta yana suna tuna abubuwa na jahiliya yace wata rana ina da wani gunki na amma shi da tukar dibino na yi shi irin ka ci dibino ka tattara wannan tukar dibino so shi kenan sai ya haɗa su sai ya yi kamar siffar mutum da hannaye da wuya da kafa da komai shi ne allansa in aka ɗan yi tafiya kaɗan sai a ɗauko shi a kalle shi wai an bauta masa to ya ce wata rana sai yunwa ta kama guzuri na kuma ya ƙari ya ce shi kenan sai na gato yunwa za ta halaka ni inda sai ya ɗauko allah a cikin jakarsa inda sai ya tumbuki hannu ɗaya sai ya cinye ya ce amma ka yi afuwa aka sake tafiya yunwa ta sake kama shi ya ga babu abinci ba guzuri ya sake ɗauko allan da ya cikin jaka ya sake cire ɗaya hannu ɗaya ƙarshenta dai ana cin allan da kaɗan kaɗan har aka cinye shi gaba ɗaya to ta ina wannan zai dawo allah shi ne allah yake cewa ba su halicci komai ba wa hum yukhlaquna su ma ai halittar su akai bare ku yi ta bauta musu na'am
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون amwatun gairu ahaya wa ma yashuruna ayyana yub'asun Allah madaukakin sarki yace kuma amwatun ai matattu ne la ruha fihim babu wani rai a cikin su su kuma kan da kuka kuka sassaka din kuke cewa su Allah ne suna suna da hannun da suke kama abu ne da shi ko suna da baki da suke magana da shi ko suna da idanu da suke kallo da shi duk ba su da wannan matattu ne kawai babu ba su da rayuwa tare da su rairu a yaɗin babu rayuwa tare da su ba rayayyu ba ne kuma wa ma ya shuru na ayyana yi ba suna ai su kuma kan ba su san ma wani lokaci za a yi tashin alkiyama ba ba abin da suka sani kawai shirme ne na to ta yaya za ku dinga bauta musu na إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون na ilahukum ilahun wahid fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun Allah madaukakin sarki yace ilahukum ubangijinku abun bautanku ilahun wahid shi abun bauta ne guda daya la nazira lahu babu wani kini tare da shi shi Allah shi ne Allah shi ne guda daya shi ya halicci komai da komai shi ya halicci kowa da kowa shi yake dabbara lamurorinsa shi yake hukuncin da ya ga dama a cikin halittarsa saboda haka babu wani gunki ko wani abu da zai dawo Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne ubangijin mu mahaliccin mu allazina la yu'minuna bil akhirati wa innan wadda basu ba basu yi imani da lahira ba qulubuhum munkiratu wato kiyayya wato a cikin zuciyoyinsu kawai inkari inkari ne a cikin zuciyoyinsu kawai ga wahadaniyar Allah suna kin kadai takace ta Allah وهم مستكبرون kuma su mutakabbiruna anil imani wato masu girman kai ne ga barin imani girman kai ne kawai a cikin zuciyoyinsu amma su ma sun san wa'annan ababen bautan ba alloli ba ne Allah shi ne Allah ta baraka wa ta'ala لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah madaukakin sarki sarki yace haka yake babu shakka anna Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linuna Allah shine masanin abin da kuke goyewa shine masanin abin da kuke bayyanawa fa yujazihim bizalika kuma zai saka muku da wannan innahu la yuhibbul mustakbirina Allah nan kuma yace shi Allah innahu yadda shani yake shi Allah la yuhibbul mustakbirina Allah baya son masu girman kai Allah baya son masu girman kai saboda haka jama'a a kiyaye girman kai girman kai mutum ya dinga jin shi ya fi wani shi wani ne a kai ba kowa ba ne kai bawan Allah ne kamar yadda sauran bayan Allah suke mai girma a cikin ku kawai mai sauran Allah inna akramakum indallahi atqaku eh wanda yafi girma a wurin Allah a cikin ku shine wanda yafi ku tsoron Allah ba babban riga ba ba rawani ba ba wata a'a ba yawan shekaru ba ba kuma wadda dai ya fi girma a wajen Allah shi ne wadda ya fi tsoron Allah saboda haka mutane su yi kokari su da girman kai a cikin zuciyoyinsu saboda manzo Allah ya faɗa a wani hadisi yake cewa wadda yake da girman kai ko da ƙwayar zarra ne a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ko da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba Allah ka cire mana girman kai shehu mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala iya misali a wani littafin saruhul adab iya nuna wa mutane illar girman kai yake cewa shi girman kai wato wani abu ne wanda in ka ɗauka ka sa wa kanka to ka dinga yin ƙasa kenan har abada amma idan kai tawabin wato ka kaskantar da kanka saboda Allah to Allah sai ya daga ka man tawaba arafahu Allah duk mutumin da ya kaskantar da kansa saboda Allah to Allah ya sai ya daga shi amma idan kai girman kai kana nuna kai kafi kowa kafi mutane to Allah zai kaskantar da kai saboda Allah shi kadai ne babba Allah bai da wani ya girman kai ba a wani hadisi yana cewa shi girman kai din wato mayafin Allah ne duk mutumin da ya sa hannunsa ya ja mayakin Allah to Allah kuma zai karya shi saboda haka jama'a kowa ya yi kokari ya cire girman kai a cikin zuciyarsa shehu ibrahim yana misali yake cewa ka duba ya ce al'ilmu wal gina wa hizbun qad atat sai ya ce wa harakatul kabli fihin narasat ya ce ga wani misali da zan muku ku duba al'ilmu ilmi duk nan waye baya son ilmi kowa yana son ilimi a duniya sai ce to ku duba wasalin da aka yi wa ilimi ba a ce al'alamu ba sai aka ce al'ilmu wasalin sai koma ƙasa ya dawo al'ilmu wato ladabi ya yi sai Allah ya ɗaukaka ilimi sai dawo kowa yana son ilimi walgina wadata kowa yana son wadata ba wanda yake son talauci to kaga bai ce gana ba sai ce gina wasannin sai koma kafla ya koma ƙasa ya dawo kisra bai koma fataha a sama ba to wai wasannin ne sai ladabi ya koma ƙasa na gina ɗin to sai ya dawo sai Allah ya sanya mu ɗaukaka shi sai kowa sai ka ce yana son wadata wa kizbun kaka idan kaka ta yi amfani ne yawa shi ake cewa kizbun ba wanda baya son kaka ta yi amfani komai ya yi a halin kaka ke to kaga bai ce kasbun ba mutum ya koma ƙasa ya ya kaskantar da kansa ya tawabi to sai Allah ya daga kakar sai kowa yana so shi Ibrahim ya ce ka duba waɗannan wasiloli gaba ɗaya a ƙasa aka yi su al-ilmu wal gina wa khizbun qad atat wa harakatul kaml fihin nasat dukkan su ga kafala dan ga su duk wasu nan su a ƙasa ne ga su a jere sai ce to bari in maka misali girman kai kuma sai ce aljahalu jahilci wa yake so ya dawo jahili babu ya ce kaga bai ce aljihilu sai koma aljahalu wasanin sai koma kan wannan jin mene da yake cewa jin karami sai ya koma sama da yi tawari ba sai daga kansa aljihal wai shi babban sai ya dawo ba mai son jahilci aljihal ke wajadbun talauci wannan ya sunan fari a rasa ruwa a fari ne wa yake son fari babu kaga bai ce jidbun ba sai koma sama wai yayin girman kai wa jadbun sai ya koma sama wannan rashin kaskantar da kan da ya koma sama to sai ya dawo babu mai son wannan sai ya ce wa faƙarun talauci kinko ake cewa kowa ne ba mai son talauci to kaga wasalin maimakon ya koma kasa a ce a ce fikirun sai ce fakaru wai ya yi girman kai ya koma sama to shi kenan sai dawo babu mai son talauci to shi ne shehu yake misali yake cewa fazi isharatun ila akalta na maka ishara ne idan kana da hankali ka hankalta saboda haka ka kaskantar da kanka man tawaza'a rafa'ahu Allah duk mutumin da ya kaskantar da kansa to Allah ubangiji zai daga shi amma in kai girman kai to sai Allah ya yi ta kasa da kai ya yi ta kasa da kai kai a zuciyarka kai kana ganin kai wani babba ne a idanun mutane kuma Allah sai nuna musu kai ba kowa bane kai banza ne saboda haka jama'a alaina wa alaikum tawabu duk gaba daya kamata mu dawo mutane masu kaskantar da kanmu saboda Allah kun ga dai Allah ya ce innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya son masu girman kai na bi ma'ana Allah yu'aqibahu ma'ana in an ce Allah baya son abu wato wai zai yi wa abun azaba ke na
wa ila qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asariru al-awwalin wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin wannan aya ta sauka a cikin wani wanda ake cewa nazar ibnul haris wato yana zagawa ya je fake a inda annabi yake amma kuma munafiki ne kafiri ne bai ji da manzo Allah ba to in ya bar wurin sai mushrikai ɗan uwansa sai su dinga tambayarsa a ce menene yau kuma me ya gaya muku sai ce asatirul awwalina ai kawai tasiriyoyi ne na mutanen farko kawai ake yake kitsawa mutane yana gaya musu to kaga saboda wai ya bata kuma yana so ya fadda mutane wai za kila lahum in aka ce musu ma za anzala rabbukum ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam me Allah ubangiji ya saukar akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalu sai su ce asadirul awwalin wato wato tatsuniyoyi ne dai na mutanen farko kawai na'am
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله مدوكين سنكي yake cewa liyahmilu auzarahum wato liyahmilu fi akibatil amr karshen lamari dai shi wannan da irinsa irinsa masu cewa abin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asadirul awwalina ne dan sun bata suna batar da mutane to za su dau nauyin zunubinsu cikakke ba za a tauye musu komai ba ranar alkiyama kuma za su dau nauyin zunuban wanda suka batar ba tare da ilimi ba shine manzo Allah yake cewa man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sanatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk mutumin da wato ya sunnanta wata sunna kyakkyawa wato ka koya wa mutane wani aiki mai kyau to shikenan sai mutanen nan suka yi koyi da kai akan wannan aikin to Allah ubangiji zai baka ladan ka cikakke kuma zai baka ladan su ma wa'annan mutanen da ka koya wa suka yi aikin Allah zai baka ladan sannan wanda ya nuna wa mutane wata mummuna hanya ya kago wata mummunan hanya mummuna ka koya wa mutane to kai ma za ka ɗau laifinka cikakke da laifukan wanda ka batar saboda haka sai a yi a hankali a koya wa mutane alkhairi kada a koya wa mutane shar na
قد مكر الذين من قبلهم فأذلاهم بيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فكر عليهم السقف من فوقهم وآ- إيه؟ وآتيهم العذاب من حيث لا يشعرون Allah masa daukakin sarki yake gaya wa su mushrikan larabawa na makka cewa duk makirce makircen da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai kafiran da suka wuce kafin su duk gaba ɗaya wannan kafircen sun yi makirci fiye da nasu ba sai ya kawo misali kamar na maruzu shi ya sa ba an gina masa wani katon gini haka ya hau kan ginin da kifiya a hannunsa wai zai yaki zai harba kifiyar sama wai zai yaki wadda suke sama kenan yana nufin da zai yaki ubangiji fatan lahu bunyanahum min alqawaid Allah ubangiji sai ya ruguje wannan ginin nasa tun daga wato asasin ginin Allah ya ruguje shi gaba daya fakarra alaihim saqafu min fawqihim sai saman ginin gaba daya fado a kansu wa atihumul azabu azaba tazo musu min haisu la yashuruna ta inda basu sani ba min jihatin la taqdur bi balihim ta inda ta wata jiha wadda bata fado a cikin zuciyoyinsu ba Allah ya halaka su gaba daya saboda haka Allah yana gaya mu shirkai to kuma ku bi a hankali azaba za ta zo muku kamar yadda ta zo wanda suka gabata kafin ku na ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ثم يوم القيامة يجزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الكبري اليوم والسوء على الكافرين bayan Allah ya rubuta ginin nasu ya faɗo a kansu azaba ta same su to ba faɗan maganar ta tsaya ba sun ma yau malkiyamati yuzihim sannan kuma ran tashin alkiyama Allah ubangiji wato yuzilluhum Allah zai kaskanta su wa yaqulu Allahu lahu Allah zai gaya musu ala lisanil mala'ikati taubikan a harshen mala'iku Allah zai musu magana ya ce aina shuraka'i allazina kuntum tushaquna fihim ina wanda kuke hada su kuke kuke shirka kenan kuke hada su da ni kuke bauta musu koma bayana kuke saba wa mu'minai cikin bin Allah kuna kuna shirka da wa'ancan ina suke alallazina utul ilma to lokacin da Allah yake haka da su a alkiyama ya walakanta su ya tozarta su Allah yana musu tambaya irin ta zargi ina gumakan naku da kuke cewa za su cece ku ina suke yau ina suke me suka muku to can su kuma annabawa da muminai da waliyan Allah da manyan bayin Allah salihai su kuma suna inuwar al'arshi suna jin yadda Allah yake magana da wayannan kafiran sai su ce to yau fa kafirai sun haɗu da Allah shine qalan lazina utul ilma wayannan wanda aka ba su ilmi min al anbiya wal mu'minina daga annabawa da mu'minai su kuma sai su dinga cewa innal kibya al yawma wasu'a ala al kafirina lalle wato tozarta yau kam da mummunan lamari ya tabbata akan wayannan kafirai yau sun hadu da Allah ba sun hadu da Allah sun hadu da tozarta da mummunan abu kenan na'am Allah zai- الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم
الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ها نعم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفيهم الملائكة بالتاء والياء ko ya tawaffe ko ta tawaffe wa'annan wadda mala'iku za su zo su ɗau rayukansu wato wa'annan mushirkan idan mala'iku suka zo za su ɗau rayukansu wadda sun zalunci kansu da kafirci to da sun ga mala'iku ranar ba sai su miƙa wuya zuwa ga Allah sai su tsori ta sai su dinga cewa mu mun sallama wa Allah mu mun sallama ma kunna na amalu min su'in ai mu ba mu aikata shirka ba mu ba mu aikata shirka ba ina sai mala'iku su ce bale inna allaha alimun bima kuntum ta'maluna ai Allah ya san abin da kuke aikata ko yanzu da kuka ga bala'i kuke cewa ku ba ku yi shirka ba to ai Allah ya san ya san hakika ku yi shirka kenan na'am na'am inna allaha alimun Allah shine masani bima kuntum ta'maluna da abin da kuke aikatawa na shirka din kenan
وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين شيكنا فادخلوا أبواب جهنم sai mala'ikun su ce ku shiga ƙofofin wutar jahannama kalidi da fiya kuma kuna masu tabbata a cikinta Allah kiyaye mu balabisa maswal mutakabbirina wato wato makoma na masu girman kai wannan makoma ta yi muni Allah kiyaye mu jama'a kuna ji dai yadda su wa'annan kafir wato idan kafiri ya zo mutuwa Allah kiyaye mu ya kiyaye imani da Allah an yi ta masa wa'azi ya kiyarta to idan mutuwar ta zo zai ga mala'iku ne kawai sun sauko a kansa iya ganin su kawai shi kenan sai su ce masa akhirju an kusa fito da ranka ka bamu da kanka ko kuma mu mu zaro shi al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum takfuruna billahi yau za mu dandana za dandana muku azaba saboda kafircewa Allah da kuke to nan ne sai kan kafir yana buge buge yana buge buge ya kama nan ya kama nan ya ga masifa to daga nan fa jin daɗi ya kare masa har abada Allah kiyaye za su zo su ɗaɗɗaure shi su ɗaɗɗaure shi su mataimaka a zarahi su ɗaɗɗaure shi sannan shi su a zarahi ne ya zo kuma za su zo a mummunar sufa za su zo a sufa ne mummuna marar daɗin kallo su zo su su kama shi su ɗaɗɗaure shi sai a zara'ilin ya zo da wani mashi sai ya caka masa mashi tun daga tsakiyar kansa sai ya kai har har yar yatsarsa ta ƙasa sai a burza a kakkarya duk gabobin jikinsa duk jijiyoyin jikinsa sannan a finciko yana wari ana finciko shi shikenan sai su sashi a bakar tsumma sai su yi sama da shi suna sama sai a koro su a koro nan daga sama sai a yi kasa da shi da lokacin kuma an ɗauki ji an je an binne ko an yi menene sai a mayar masa da ran cikin jikinsa daga nan fa ya shiga azaba kenan shi da jin daɗi kuma haihata haihata an rubuce Allah kiyaye mu dai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku su shigo cikin kabarin nasa suna shigowa sai a nuna masa surar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ce masa ma za ta kulu fi hadha rajul me zaka ce akan wannan sai ce ni ban san shi ba ban san shi ba baka san shi ba eh shi kenan sai a daki bangaren kabarinsa sai ya gano aljanna sai ya kamar zai tsalle ya fada sai su tare shi sai su ce da nan ne gidanka to amma baka yi imani da Allah saboda haka yanzu nan ba gidanka ba yanzu wasu za su gaje shi sai a daki gefen kabarin sai ya hango wutar jahannama tana ci bal bal bal bal sai su ce to yanzu nan ne nan za ka shiga saboda haka ka zauna a nan har zuwa tashin alkiyama a buɗe masa wutar jahannama da zafinta da bala'in da yake ciki da wani yana shigowa cikin kabarinsa haka zai zauna har tashin alkiyama saboda haka jama'a wanda bai shiga addinin musulunci ba ya yi ƙoƙari ya shiga wanda kuma yake musulmi ne to ya riƙe musuluncinsa da ƙarfi musamman yanzu mu da muka zo ƙarshen zamanin nan kyale-kyalen duniya ya yi yawa harkokin fitintunin duniya ya yi yawa musulmin ma sai ka gaishe kamar ba musulmi an rabu da Allah an koma sai abubuwa marasa daɗi abubuwa ne ga sunan babu daɗi ko kaɗan jama'a a ji tsoron Allah akwai akwai akwai abu mai girma a gabanmu Allah ubangiji ya afauta mana Allah ka gafarta mana barkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين to wayancan kafiran kun ji su an tambaye su me aka saukar wa annabi Muhammadu suke cewa asadirul awwalina wai karyace karyace ne na mutanen farko ta tsuniyoyi to wayannan kuma wanda suka ji tsoron Allah su ne sahabbai masu imani su kuma in an ce musu ma za an zana rabbukum me aka sau me ubangijin ku ya saukar ya saukar muku ne qalu khaira sai su ce alheri Allah ya saukar wato shine alqur'ani lillazina ahsanu ga wayannan wanda suka kyauta imani fi hadhihi dunya hasanatan a cikin rayuwar duniya su za su samu hayatan daibatan rayuwa mai daɗi sannan wani darul akhirati khairu sannan gidan lahira kuma shi yafi alkhairi daga gidan duniya wala ni'ma darul muttaqina ma dalla da gidan masu tsoron Allah shine gida mai dadi na lahira to shi mutumin da ya imani shi kuma ran da mutuwar za ta zo masa to shi ma zai hango mala'ikun ne duk inda kake sai ka hango mala'ikun suna zuwa daidan ƙarshen ganin idonka sai ka ga kyawawan mutane da fararen kaya sun dumfaro ka sai ka dinga jin kamshi yana tafiya da sun zo sai su maka sallama sai su ma sallama su ce bawan Allah muna taya ka murna ka rayu a duniya cikin biyayya wa ubangiji saboda haka yau mun zo mu sanar da kai yau za ka koma ga ubangijinka amma za ka samu Allah yana mai farin ciki da kai saboda haka muna taya ka murna to dan adam ba abin da yake damu su irin yaransa sai dinga cewa yayaye na fa yara na ba sai su ce a'a ai Allah da ya jibinci lamarin ka shi zai jibinci lamarin yayan na to shikenan daga nan sai mala'ika jibril sai ya zo da fuffikensa da hoton aljanna sai ya nuna masa sai ya ta kallon hoton aljannan nan a jikin fiffiken mala'ika jibril har a zararen ma bai san ya rasu ba eh bai sani ba shi ne manzo Allah yake cewa shi ne wannan shi'ati nashta wancan kuma wannan zi'ati garqa to wannan shi'ati nashta ne kenan sai a zararan manzo Allah ya ce kamar ka samu gashi ne a sa shi a cikin kulli kulli gari kenan ko to sai ka zo ka ka ja gashi ka cire shi wannan gari zai san ma kai wani abu to haka mu ne za a ci da ransa bai san ma ya rasu kawai sai yanzu shi kawai ya tafi to sai su sai a karbi rayin sai a sa a cikin wannan farin kyallar sai a yi sama da shi shi kenan mutanen sama sai su ji kamshi a sama mala'iku ke sai su ji kamshi sai su ce wannan ba zai ce ai wani bawan Allah ne wani ne dan wani sau sai a yi ta taya shi murna a yi ta taya shi murna shi kenan shi ma sai a dawo da shi kabarinsa sai mala'iku su zo su za su masa tambaya raƙaibun kenan da a masu tambaya sai su shigo cikin kamarin nasa idan suka shigo sai su tashe shi sai su zaunar da shi take sai ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iya zaune a cikin kabarin eh to yana ganin manzon Allah sai ya ce masa ma za ta kulu bi hazar rajul me za ka ce akan wannan sai ce wannan haza Muhammadu rasulullah sai ce wannan ai shine shugaban namu ayi ai shi muke nema daman shi ne shugaban namu sallallahu alaihi wasallam daman ka saba masa salati kana zuwa wajen maulidoji kana zuwa wajen karatun alkur'ani kana jin siffofinsa soyayyarsa daman ta riga ta shiga zuciyarka tun daga duniya shikenan shikenan fa an gama da ka gane wannan shine annabi muhammadu sai mala'iku su ce to sai a buɗe masa gidan wuta daga cikin kabarin sai ya hango sai ya zai tsori da zai su ce ai ina babu tsoro ai da can ne gidanka amma tun da ka yarda da wannan muhammadu rasulullah to shi kenan ai ba kai ba wuta kuma to sai a buɗe a daki gefen kabarin sai hango aljanna sai hango gidajensa da abubuwa da wildanun mukallafuna da su hurul in duk ya hango su to ka san mutum da gaggawa sai ya yi kamar zai tsalle ya jira cikin aljanna sai su ce a kai hakuri ai sai tashin alkiyama sai tashin alkiyama amma dai an buɗe masa windo iya jin kamshin aljanna shi ke fa wahala ta ƙare wahala ta ƙare ya riga ya gane da muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga nan shi kenan sai su ce masa kai bacci irin baccin angwaye shi kenan sai ya kwanta a cikin kamarinsa idan lokacin sallar asuba ya yi sai ga wani saurayi kyakkyawa sai shigo cikin kamarin yana shigowa cikin kabarin nasa sai zai masa sallama shi kenan sai ce kai kuma wane ne ban san ka ba gashi ka san ni yace baka san ni ba ai sallar ka ce ta asubahi ni ne na zo in taya kai hira ya zauna ya ta masa hira idan lokacin sallar azhar yayi shi kenan sai ya ya fice ya bar kabarin sai ya ga kuma wani shi kuma ya shigo wani yaro kyakkyawa shi ma idan ya shigo shi kenan sai ya zo sai ya shi ma sai masa sallama ya ce wane ne kai ban san kamar ce ai sallar ka ce ta azahar haka lokacin la'asar ma sallar la'asar sai ta zo magariba ma sai ta zo isha'i ma sai ta zo to sai ya dawo ba shi da kewa a cikin kabarinsa yana zaune yana ta jin daɗi yana jin ni'ima har lokacin da kuma za a tashe mu shine ranar tashin alkiyama to nan ma ba zai tashi da kewa ba manzo Allah yana faɗa cikin wani hadisin yana cewa su ahlul la ilaha illallah ba su da kewa lokacin mutuwa ba su da kewa a kabarin su ba su da kewa lokacin da za a tashi alkiyama manzo Allah ya ce ka anni anzuru ilayhi yace kaman ma ga su san ina ganin su an tashe su a tashin alkiyama suna kade kasa a jikin su suna cewa alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu mun gode wa Allah da ya gaskata mana alkawarinsa yau ne fa alkiyamar nan yau ne fa alkiyamar to wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na bismillah da wannan eh to wannan haka ne na
jannatu adli yadkhuluna tadri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yashaqun kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin eh Allah madaukakin sarki ce jannatu adnin aljanna ce ta dawwama za su dawwama a cikin sun shige ta yadkhulunaha za su shige ta tajri min tahtiha al-anhar karkashin aljannar kuma wato koramai suna gudana koramar giya da ta nono da ta zuma suna gudana a ƙarƙashinta lahum fiha ma ya sha'una sannan kuma duk abin da suke so za su samu a cikin wannan aljanna to malamai suke cewa babu abu mai daɗi a aljanna irin faɗin Allah da yake cewa lahum fiha ma ya sha'una eh duk abin da kake so za ka same shi a cikin aljanna So, wuta kuma babu abu mai tsanani a cikinta da Allah yake cewa wahila bainahum wa baina ma yashruna za a shiga tsakanin su da duk abun da suke sha'awa yan wuta da sun shiga wuta Allah ya kiyaye mu sai Allah ya shiga tsakanin su da dukkan abun da suke so suke sha'awar sa ba za su sake ganin sa ba sun shiga bala'i saboda haka jama'a ai hakuri da dan talauci kaɗan da ake fama da shi a duniya dan shekaru ne kaɗan za ka wuce ka bar duniya daman ba wurin tabbata ba ce ita duniya wuri ne daru daru mamarrin ne la daru makarrin ita duniya wuri ne na wucewa ba wuri ba ne na tabbata saboda haka a yi haƙuri a yi ta biyayya wa Allah ɗan lokaci ne kaɗan za ka wuce sittina ne walau saba'ina illa kalilan zaga shekara sittin ne ko saba'in sai yan kaɗan da suke ƙarawa a cikin wasu kan bayar da motocin nan suka yi yawa yawanci hakan ba ta cika sabuwa ba sosai saboda haka mutane su yi haƙuri da Allah su tsaya a kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da Allah ya hana duk daɗin sa kakura da shi duk abin da Allah ya umarni da shi duk rashin daɗin sa kai kokari ka dinga aikata shi saboda dan lokaci ne kaɗan duk daɗin nan da kake gani na duniya da an zo an cire ranka in dai baka mutu akan imani ba shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi yake cewa za a hau- za a ɗauko ɗan wuta za a kawo mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa jin daɗi to amma ɗan wuta ne idan aka kawo shi wutan annabi ya ce idan aka tsunduma shi a cikin wutan in aka ɗago shi tsunduma shi kawai da ra'ayi sai a ɗago shi sai a ce kai ka taɓa jin daɗi kuwa sai ce ai shi bai san ma mai daɗi ba ya manta ya ce za a kawo mutumin da ya fi kowa wahala kuma a duniya amma mumini ne shi kuma da an tsunduma shi a cikin aljanna in aka ɗago shi aka ce kai ka taɓa jin wahala ko yanzu an shi ne sama mai wahalar ba ya manta saboda haka a yi haƙuri a bi Allah dan abun lokacin dan kaɗan ne to shi ne Allah yake cewa ya da kuduna ha za su shiga cikinta ta jaririn tatiyar lanharu wadda ƙoramai suke gudana ƙarƙashinta lahun fiha ma ya sha'una kuma duk abin da suke so za su samu a cikinta ka zalika ya jizin lahul mutakira kamar yadda kaga wannan sakamako haka Allah Ubangiji yake saka wa masu jin tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin mutakai
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله مدوكاkin sarki yake cewa allazina tatawaffahumul malaiku wayannan kuma wanda malaiku suka zo za su ɗauki ransu tayyibina suka same su masu tsarki dahirina min al-kufri tsarkaka daga kafirci wato muminai ne ba su ba su kafirce wa Allah ba ya na lahum inda mauti sai mala'ikun su gaya musu yayin mutuwa sai su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wa yuqalu lahum fil akhirati ranar lahira kuma sai a ce musu udkhulul jannata ku shiga cikin aljannan nan bima kuntum ta'maluna bima kuntum da abin da kuka kasance ta'maluna kuna aikatawa ku shiga cikin aljanna ita aljanna ana shige ana shiganta ne da ayyukan da ka aikata amma kuma da falalar Allah kuma za ka dawwama a cikinta da niyyar da kake Eh, dan da a ce iya ayyukan ka ne idan ka shiga ka dinga jin daɗin aljannar in ai- in ka cinye iya ayyukan naka ai kaga sai ka fita kenan to amma duk mutumin da ka gan shi a duniya in dai musulmi ne ba shi da wata rana a zuciyarsa da yake da niyyar zai bar addinin musulunci yanzu da za mu rayu millions na shekaru a nan dukkan ba wanda zai yi tunanin ga wani lokaci da zai bar addinin musulunci saboda haka tun da mun shiga musuluncin ne har abadal abidina ba mu da niyan barinsa har abada to shine in Allah ya sanya mu cikin aljannar kuma sai Allah kuma ya dawwamar da mu saboda wannan niyyar da muka yi su ma kafiran wanda za su dawoma a cikin wutar su ma za su shiga wutar lokacin da suke kafircin a duniya ba su da wata niyya a zuciyarsu da gaya wata rana za su bar kafircin sun shiga ne har abada kafircin saboda haka su ma idan suka shiga to za su dawoma a ciki a cikin wutar Allah kiyaye albarka annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu dadarsa abinda muka kuskure Allah Ubangiji ya gafarta mana albarkacin Al-Qur'ani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa a yawaita ibada a yi taiwa kasa addu'a Allah ba mu zaman lafiya a Najeriya ba mu da wata kasa sai wannan kasa Allah ka zuba zaunar da mu lafiya duk musulmin nan da suke faruwa Allah ka yaye mana su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على سعادة سيدي الأنبياء والأمانة. أعين جميع الأعداء. وسيادة. يتمنى أن يشوع السلام عليكم. وفاتن شيء يشاء ولايا. yace wannan shi ne kullum a cikin azumi yana cin asuwaki kamar guda uku yana cikin cewa guda kuma biyu mutum haka ya yi asuwaki ya shi ba shi ku haɗewa yake yi? ya to ai wannan tambayar ta sa tana da harshen damu yana cin asuwaki guda uku ko kuma yana yin asuwaki da asuwaki guda uku idan aswaki ne ko da guda goma ya yi babu laifi a yi aswaki suna ce ta manzo Allah su amma idan yana cin aswaki har guda uku to cin ma'ana yana cin ya aswaki to ko guda ɗaya ci ma ya azumin sa ya karye bari guda uku eh, eh, ba a hana a yi aswaki ba amma duk abin da ka ka gwaggoga din ka tofar da shi kada ya wuce maka shi azumi duk abin da ya sa da uwar hanjinka ko ta bakinka ne ko ta hancinka ne ko ta duburarka ne to zai ba karya maka azumi Eh, saboda haka yana cin aswakin nan ba mu gane ba sai ya yi bayani Eh,
Allah ya saka da zai ba da babu lafiya da zaman lafiya Amin.
wannan kasa ta mu da zaunar da buƙata amin da zancen da suke cikin ta Allah ya ba su wani su a zuwa kasa sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya dawo da abinci a kasashen mu amin Allah ya taimaki musulunci da musulmi Amin.
a cikin kasa ta ɓaci musulma
suka addu'a da aron mu suka addu'a
ba ta da